أن تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نور الخيرية شاكي نقوم شاكرة فصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم وعلى مسلاجهم نعم da haka tun a gani su muka kira ka amma kaɗa ka ne ana kama ka kashe wannan kashe wannan na دنبا قال لي على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة أعوذ بالله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله حق قدره الإلهي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آمين فصل بيغباتا شيني ainihin istifari a cikin rukuni arkanul wurdin lazim na safe da yamma muka yi al-istighfar da abin da ya tattaro to za mu tashi akan as-salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana salatu ga maulana muhammad rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda muka ce da ma kowane rukuni daga cikin arkani salasati na arkanin wurdin lazim guda uku za mu ɗauki kowane mu tattauna akan shi yace su'al فما الدليل على الصلاة كوكو فما الدليل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة ne dalili na yin salati ga Maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min alkitabi was sunnati daga alqur'ani da sunnar Maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce tambaya na'am amsa والدليل على ذلك قوله تعالى dalili akan haka fadin Allah madaukakin sarki إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما na'am Allah ta laki sa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi lalle Allah da mala'ikunsa suna salati ga wannan annabi mai girman alƙadari mai girman daraja shine annabi Muhammadu ko ga wannan annabin ko wannan annabin da ya sannan da kuka sani wanda shi kadai ne tilo a cikin annabawa mai daraja irin tasa babu shi sa Allah ya kawo shi da ma'arifa kar ma ka kaddara wani annabi ne daban a ana nufin shi annabi Muhammadu da haka ya ayyuhan ladina amanu ya ku mu'minai sallu alaihi yi salati ga maulana rasulullahi wa sallimu kuma ku sallama masa tasliman sallamawa wannan ita ce aya karara da ta nuna ainihin wajibcin yin salati ga maulana alaihi salatu wassalam ga dukkan mu'mini da wajibcin taslimi ga maulana alaihi salatu wassalam ga dukkan mu'mini sannan ita ce ayar da ainihin ta kowace tana da cikin ayoyi mafiya girma da suka nuna girma da alƙadari na maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tunda dukkan annabawa ba wanda Allah ta ya masa wannan kururuwar sai manzali ba wanda Allah ya masa wannan kamba ba wanda martaba da ɗaukakawa sai shugaban musulma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan aya tana da cikin ayoyi masu girman daraja masu girman alƙadari masu girman sharafi ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayan tana dauke da isharori da ma'anoni da yawa da farko dai Allah ya yi amfani da ainihin harfin tauhidi na inna ko ita inna a wani ƙa'ida na balaga tafidul qasam ba bayan tauhidi harfin tauhidi ne wa nasbin tana ba da ƙarfafawa idan ta zo ta ɗaya tana ba da ma'anar rantsuwa ka ce tabbas ko ka ce wallahi ko ka ce lalle ko ko ka ce sani dai duk dai yana ɗaukan ma'anar tauhidi ne tauhidi yana ɗaukan ma'anar rantsuwa a harshen larabci shi Allah madaukaki sai ya fara da kansa inna allaha wa mala'ikatahu da dukkan mala'ikunsa ya hada su ga baki daya yusalluna ala nabi suna salati ga mulana muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anan sai malamai suke cewa saboda ka gane girman al'amarin da girman sha'ani Allah sai ya fara da karan kansa da kansa daga nan da ya tashi gayyata wanda za su yi sai ga shirkunan halitta birak babu da uku rukuni na farko mafiya kusancin da aka muka kirari cewa la ya'sun Allah ma amarahum wa yaquluna ma yumaru su su ne wanda ba su taɓa yin saƙo su ne mala'ikun Allah gaba ɗaya kuma su ba su da adadi wa ma ya alamu zuno da rabbika illa hu. Allah ne kaɗai san adadin yawan mala'ikunsa to dukkan mala'ikun nan duka duk yawansu da gayyansu da wannan gungun nasu tun daga al'arshi zuwa kursi zuwa saman bakwai har zuwa ƙasan bakwai da doron duniya da dukkan halitta duk halittar da ka gani akwai mala'iki wanda yake ta'allake da ita wanda shi ke da ainihin haƙƙin tasarrufi da tahammulin rayuwarta kowace halitta sannan akwai halittar da ba mala'iki ɗaya ne ta da shi ba kamar ɗan adam ɗan adam ana cewa mala'ika goma sha biyu ko kowane mutum yake da shi ta ga iya mutanen duniya kenan mala'ikun duniya sun ninka yawan mutane goma sha biyu a iya duniya to banda sauran halittu kowace bisha da mala'ikinta kowane tsiro kowane ƙwaro kowace mala'ikun wannan abu duk abin da ka gani mala'iku haka ce duk kuma dan adam yana da wata kima da wata daraja zai iya yin ibada ɗaya Allah halicci mala'iku da yawa sakamakon wannan ibada kamar misali duk lokacin da mutum zai ce ainihin Allahumma rabbana ayyinnani ala in aka ce rabbana Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu yace alhamdulillahi hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi to Allah ta'ala ya halicci mala'iku wanda za su yi rigarigi wurin ɗaukaka wannan kalmar zuwa sama ko kuma wasu mala'ikun sabbi wanda ainihin ba wannan kaman a lokacin Allah ta'ala ke samar da su ko ke hore su ruwan wannan aiki na fata mana ganewa to wannan ce sana akwai ibadu da yawa wanda za ka yi yanzu nan Allah ya halitta mala'ika da ruhin wannan ibada to haka kullum Allah halitta mala'iku kullum kullum kullum kullum to haka ya kamata mu lura da wannan to duk wannan jirgin mala'ikun gabakin su da yawan su da yanda suka kai suka kawo duk Allah ta lafiya suna kira shi ga mulamu Muhammad Rasulullahi nan da Allah ta lafiya shi gayya a cikin ordinarin mutane sai ce a aya ayyuhal ladina amanu sai Allah ya ce ya ku mu'mini mu'mini ka yi nake gayyata ku kira shi ga Maulana alaihi salatu wassalam sallu alaihi anan sai malamin suka ce Allah bai gayyaci su ordinarin musulmai ba ya ce ya ayyuhal muslimuna ko ya ayyuhal ladina aslamu ba bai ce ya ku wanda kuka musulunta ya ce ba saboda zai yi kawo musulunta a kogo gobin nifaka a cikin zuciyarka kila ba dan Allah ya kawo musulunta ba kila sai da shekara da imanin ka zai tabbata ko qalatul arabu amanna ko Allah ta'ala ta a ba ku lan tumi walakin qulu aslamna Allah ta'ala yana ba mu kissan larabawan makka da suka ce Allah mu mu'mine ne mu imani Allah ta'ala ta a ai ba fara imani ya tabbata a cikin zukatan ku ku ce da kun musulunta ne amma da imani da sauran zamansa to wannan yana isharar cewa da Allah ta shiga yin aikirati ga shugaba alaihi salatu wasallam sai bai gigici waɗanda suka musulunta ba saboda zai yi akwai gugumin kazanta a daidai wannan lokacin kafin imani ya tabbata a cikin zukatansu ko da da kalmar al-islam ya jibbu ma qablahu ko to idan akwai nifaka to kwata kwata wannan abun ma bai tabbata sannan Allah ya ce ya ayyuhal muslimuna ba ya ku musulmai wanda kuka musulunta jinjini ko wanda aka yi su a musulunci ko wanda suke musulman ma na gaskiya amma dai suna dan aikata aiki na sako suna dan ƙarya suna dan gulma suna dan kaza suna dan kaza suna dan kaza ko musulmai ne suna sallah wani ma yana dan sata sata wani ma yana dan ainihin cin haramun haram wani yana dan zina zina haka da sauransu kuma yana sallah yana da kalmar shahada musulmi ne amma ba mumini bane in ji maulana rasulullah to Allah bai yi wannan ba sai sai a'a ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi to anan sai malamin suke cewa daga cikin fikihun wannan aya a cikin fikihun ta farko Allah ya fara da kansa ba wani kuruwar ibada da Allah ya kururuta mu duniya yana yi sai salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kira salatin sa azumul ibadati a wurin mu ko to amma Allah ta'ala da yace a inna Allah yusalli li nafsihi wa a ko ko yusalli li zatihi ko yusalli li wajhihi a mu ne dai muke misalli da wajhihi ونسجد وإليك نسعى الله كريم في مسلا الله بيتي إن الله يصوم با كو إن الله يزكي با آه. ko inna Allah yahuda ah duka Allah ta'ala duk da amsa ka ba sai rukunin musulunci guda biyar duk ba wanda Allah ta'ala yace yana yin kaza sai dai wurin kururu ta kanshi da kanshi ne zaka ji Allah ta fa alaman annahu la ilaha illa Allah ko la ilaha illa ana fa'budu ko idan aka zo wurin kururu ta kai da nuna girman kai da isa Allah zai kururu ta kanshi da kanshi to wannan kansa da kansa ne dan ya faɗa haka ba abin mamaki bane subhanallazi asra bi abdihi laylan Allah yana tsarkake kansa da kansa duka subhanallahi alazim subhan duka da sun sabbi rabbika ala ana umarta mu da mu tsarkake Allah mu girmama shi amma wata ibada wa wanda ke bayuwa zuwa ga kamar wani ake girmamawa ake ɗaukaka ake sharfawa to ba wanda Allah ya kururo yana yi kai tsaye mubasharatan sai salati ga mulana rasulullahi wannan sharafi ne da shugaban alaihi salatu wasallam ya uwa sannan sharafi ne ga al'umma ta sa abu na biyu shine mala'iku aka gayyata yawan wannan kuma bai hana sauran ibadu da mala'iku ce kala kala ba wasu qa'imuna wasu raki'un wasu sajidun wasu jalisu duka bai hana ba har haka kuma bai hana sallallahu alaihi wasallam ga shugaban alaihi salatu wasallam ba saboda mala'iku ana samun mala'ika mai kai miliyan 70 wani miliyan dubu kowane kai akwai ainihin harshe miliyan 70 kowane harshe yana zikiri daban-daban miliyan 70 ya akwai mala'ika mai irin wannan halitta ta ga ba irin kawai akwai mai dubu saba'in akwai mai kaza akwai haka haka ya danganta to kaga za a iya sa wannan harasan su ta zikiri wannan harasan su ta tasbihi wannan harasan su ta tahmidi wannan su ta takbiri wannan su ta takdisi wannan kuma su ta salati ga annabi Muhammad kenan dukkan wani mala'iki dole akwai ainihin jibi na salati ga shugaba sakan ɗaya yake jira ba alaihi salatu wassalam wannan fiqh na biyu kenan al-fiqh salih da cikin cikin da aka rayuwa a wannan aya shine akwai gayyan ainihin zugan mu'minai da Allah ya tashi kira sai kira mu'minai kada ma'ana a cikin mutane karkata Allah ce to sai malami suka ce kenan wannan aya tana tabbatar da cewa idan kai ba mu'mini bane ba kai saka dawo ma kan salati ga manzo Allah ba kenan wannan kamar wani albashiri ne da cewa duk wanda ya ga ya waye gari ya tsinci kansa ya dawwama kullun yana salati ga Annabi Muhammadu da adadi mafi kankantan da malamin suka ce shine mafi kankantan da ake nema kowane mumini yayi a kullum shine 300 abinda malamin suka ce nan musamman mazhabin shafi'iyya sun ce mafi kankantan abinda zai saka shiga rukuni ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi dinnan to ya kasance kullum kana salati ga manzo Allah 300 zuwa sama na fata mun gane wannan to ka ga alhamdulillah musulmi ce amma bi ne mata rabika fa haddis ko muna lazimin safiya da yamma ka ga 200 ta shiga nan ko sannan muna wazifa 50 salatul fati muna jawhar ashabi kaga 60 da 260 da nawa ka shiga to a sallallahu alaihi wasallam wa nabi ka ce sallallahu alaihi wasallam salati ga nabi goma zaka cika sauran 38 to banda in kana askaru fatiha kana 111 na salatul fati na sashi kana 111 ne ma kaga ka hawar ka doshi 500 ko to daga nan dan haka haka in ka tattara sai ka ga to ka ba 500 ba duk wanda ya askaru zaka ga ya ba 500 baya a kullun na dole ko bai ba sai ya rama dole kaga in kawai girkin ka cikin ka wannan yanayi to kamar abin da ake nuna maka Allah ya ba yana maka albashirin fitikar jahannama ai fitikar aljanna ba ta jahannama mutun daga duniya dan me ka shiga ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi mubasharatan mutlaqan wannan albashirin ne cewa kai mumini ne saboda kai ba mu yi wajen ba za ka ansa wannan kira na ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa na fata mun gane wannan saboda muna fata Allah ya tabbatar da mu akan wannan suba ta salati ga Maulana Rasulullahi anan sai malamin ce cewa da annabi alaihi salatu ne faɗi wannan ainihin aya sai sabbi ta rasula aramna salamu alaikum kai fa nusalli alayka ya rasulullah rasulullah mun sai da ake maka sallama a ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ko haka ake yi wannan ko assalamu alayka ya rasulullah ko assalamu ala nabi misali duk wannan shine taslimi ga shugaba alaihi salatu wassalam mazala ya sanin ta yi masa sallama a cikin yin tahiyya da assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh a cikin tahiyya ce ko rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sannan kuma da yin sallama ainihin zaka shiga gida in ka shiga masallaci ce salati ga annabi saboda annabi na ciki eh shine hikimar yin sallama ga manzo Allah eh in ka za ka shiga masallaci in ka ce assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala assalamu alaikum wa nabi warahmatullahi ta'ala barakatuh sai ka ce rabbi shukri wa tali abwab rahmatika na fatan sai ka suna sallama ga manzo Allah sai manzo Allah yana cikin nazarin ka in kana zo sallan jin ya sani ma ba ka za ya sani ina za ka tabbatar da cikin kallo sallama amma ba ka gane lokacin da za ka shigo ka masa sallama ba in ka zo ta ya kana cikin sallama dole sai ka dakatar da sallah kai ci na fara ya rasulullahi assalamu alayka ba kana fa cikin gaida Allah kuma sai ka gaida shugaba to attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi tayyibatu salawatu lillahi sai ka ce ni assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko ba ka bane eh dole sai kai wani in ma ka ki daga kofa kai a cikin sallah dole ko ba haka ba wanda ka gane isan annabi haka dan uwa ko wanda zaka gane yana ciki da kazo assalamu alayka alayka kake cewa yana jinka yana gaban ka in kana cikin sallah ma assalamu alayka ba alayhi kake cewa ba ko ba assalamu ala nabi kake assalamu alayka ayyuhan nabi ta fata muna ganewa da kyau haka wannan babban al'amari ne babban alƙadari ne bayan Allah mu dage da salati ga Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan ce sallu alaihi wa sallimu taslima sabat ka ce ya ake salati ya Rasulullah annabi alaihi salatu wasallam ne shiru ce ne ji abun kaman ya masa nauyi har sai da sahabin da ya tambaye ya ji ya ji ne isa ma ya tambaye annabi mun san dalili saboda annabi alaihi salatu wasallam da abin da zai nuna girman su da alƙadarin sa in ba hadara ne ka motsa ba ana cin da zaman lafiya kwanciyar hankali baya fada sai in abu ya motsa idan nubuwa ta motsa makami ya motsa hadara ta motsa to zaka jira ana sayyidu wuli da adamu wala fakhra adamu man tahtahu tahta liwa'i yawmal qiyam ko adamu man dunahu tahta liwa'i haka haka zaka ji na faɗi to dan ba irin wannan ne ta motso ba haka kawai ana zanen lafiya lakwas a hadisi muka a ni ana ana ibn ibn imra'atin fil makkah ta'kul al-qadim sai maka ni yar wata mata ne amma ka tana cin wake shi saboda tawali wani maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani na ku shi wa ko ana akula kamar akula al-abu ni da bai sai san abin sai wani kana kace tawadu na shugaba alaihi salatu wasallam ana ahadin minkum ni kamar yanda kuke haka haka haka nake ko amma wani wata nan ta mallaka daga je a inni lastu ka hayatukum ku kula ni ba kaman ku nake ba sai Allah yasqi ya yi wa yasqi ana abitu inda rabbi fa yu'ini wa yas'ini ni ina kwana wurin Allah muna gani Allah ya ciyar da ni shajiri ga wanda suka ce annabi ya hana azumi misali azumin dauri kwana uku a jere wani gwada ya suma aka yi farfa aka yi fama da farfado da kyar aka ce me yasa ya rasulullahi ai na yi azumin kwana uku ne a jere shar sai ce ba na hana ba sai ta na kana yi sai to daga ne sai idan annabi ya canza sai ta yuhanna ni lastu hayatukum fa inni ajutu inda rabbi fa yu'ini wa yusini ni ba kamar ku nake ba ina kwana wurin Allah muna ganawa ya ci da ni shaji kai wace ci da ke shi yaro to kaga hadara ka mu tsaye ko ba ka ba to da aka ce ya rasulullahi ya ce maka salati ya san abu ne ya dauka shi da kamba ba shi da duk dauka galamar shi ko sai shiru hatta da sahabin yace me yasa ai amma ya mu annabi wannan jami'a ga kuma ya shiga da shi hali kuma ga shin gane na ilimi kuma annabi zai bada amsa dole dan annabi ya bar abin da saka kowa ya iya abin da Allah ya buɗa masa to da sai gal mutawaddin su gaban masu kankan da kai da ta ce ce qulu Allahumma salli ala Muhammadin bi shi sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim warham Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama kama rahimta ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد bata ta fulata ibrahim ya ce ta tuciya da ita ba to ka jin da aka sai manzo Allah ya yi tawalu Allah ke salati ka ce Allah ya salati ga ga wani kan ga kal to idan manzo Allah ya ce Allahu ta'ala sayyidina shi ya ce sayyidina to to wane ne kuma sayyidina din sai to shi sayyidina wa mu ne za mu ce sayyidina ko shi sai sai ko muhammadin zaka shi ce Allahu salli ala Muhammad ko kuma kana da hankalin ka bai zaka ce Allahu salli ala sayyidina Muhammad ko to da Allah ya kira wasu mutane sayyid sayyid wanda ba annabi ba kai dan me ba za ka kira sayyid ba ya kira annabi zakariya wa sayyidan wa khuran ko annabi ya kira ainihin ibni hadha sayyidun sayyidina hasan to haka za ka zai wasu ina shan mamaki ga jin malamin sun ta karkare wasu suna faɗan ana cewa annabi sayyid wai Allah ne kaɗai sayyid la ta sayyidi ne bayan Allah huwa sayyid wa annabi ya ce kar ku ce mu sayyidu Allah ne kadai sayyidu wa ce maka ba Allah ne sayyidu ba kuma wa ce maka ba annabi ne sayyidu ba shi sayyidul khalqi ajma'in ne shi sayyidul khalqi Allah ne shi shugaban halitta Allah ne ya ma faɗa da sayyidu wulid adam wala fakhra ko wannan ya faɗa ta sikan tawalu ne wannan kuma ya faɗa ta sikan matsayi da isa ne saboda duk wanda kai yayi amma an ka faɗa da sigan wai kokarin kana nuna annabi ba kowa bane ka shiga uku to mu a wani mu gara mu kan baba annabin mu dauka kashi domin Allah ya kan baba shi ya dauka kashi yace wa eh warfa'ana laka zikr Allah ma ya dauka kashi ballantana mu ba za mu dauka kashi ba sadaka dole mu kan babu lamarin sa gurgurane da kake ganin girman shi da alƙadarin sa dauka kalmar shi gurgurane da Allah ta'ala zai dauka naka wannan sai manzo Allah ya bada kwatance ya bada samfuri ya bada niza ya bada ainihin ramzi akan yadda za a yi masa salati bayan na nufin wai shi kadai za a yi masa ba domin sahabbai sun yi kaloli kaloli daban-daban ya fi kala kalatin da ake sahabbai sun fahimci wannan salati ne kadai salati to da ba wanda zai kare wata salati sai wani to ka je ka duba littafin sa maganganun sahabbai da rubuce-rubucen su da suka yi wasu suka yi da kuma maganganun su zaka samu cewa sun yi salatota daban-daban daban kala daban-daban daban-daban wanda ba irin sigar wannan na Maulana Muhammad Rasulullahi ba har ma ta kai ga annabi ke man salla alaihi min tilqahi nafsi sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya mun salati kirkiran kansa da kansa daga karan kansa tunanin kansa Allah ya masa irin wannan salatin da irin ta goma to da ka samu salati ko ta mutum ko ta ilhama ko ta waridi ko ta ko menene in dai babu an yi wani sura alabi kuma salati ne ga annabi ya tabbata salati ne ga maulana rasulullahi in ka dunkule gaba daya ba mai yin salatin kadai sai Allah Allah ne kadai mai yin salati da haka hakikanin salati ba wanda sani a ittifaqin malamai masana na islahat na bayan Allah sun ce Allah ne ka in san salati da haka in ka zo yin salati da yake baka san yin salatin ba sai ka ce Allahumma salli Allah kai salatin da ni ban sani ba kowa bai sani ba kai ka san yin salatin gare shi to Allah kai salati da shi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala shi ne salatin gurgunan martabarsa amma malamai sun ce salati ga shugaba alaihi salatu wassalamu a wurin Allah yana nufin ɗaukaka alƙadarin manzo Allah da martabarsa da mukamansa da komai da komai sa qadaru da miqdaru din nan ko haka qadrihi wa miqdarihil azim qadru darajar sa na duniya miqdar darajar sa na lahira to Allah ka tanin nan kawo ka tanin nan kawo wasu sun ce wannan shine salatin Allah ga darajar Maulana Rasulullah salatin Allah ga mala'iku shi kuma ɗaukakan matsayin mala'ikun ne ba ɗaukakan matsayin manzo Allah ba sannan salatin Allah ainihin salatin mu ga annabi mu ma neman ɗaukakan matsayin mu ne jinguno da annabi Muhammadu duk wanda ya ji za a ma baiwa ba annabi ba annabi ya wuce nan in ka ce Allah ke salati ga nan sai Allah ya ce an maka adadin yadda ka ce ai amma nan ne ka maka har goma shi kuma annabin fa shi su sai ne ki wuce nan kin tafi eh kai ne ka zo wajen yanzu shi duk ya wuce sallallahu alaihi wasallam to a takaice dai kar mu lokaci ya cinye mana mana kan aya da suratul suratul ahzab aya ta 56 wannan a takaice ita ce aya mafi girma wacce ta ishara ga salati ga Maulana Rasulullahi kuma ita ce mafi ganewa mafi isa hujja a wurin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam na'am mu je daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alaihi salatu wassalam yana cewa Allah subhanahu wataala na girma da buwaya ya ba da kyautan istighfari ga zunubanku wanda ya istighfari da niyya kyakkyawa ainihin na gaskiya Allah ya gafarta masa Allah ka gafarta mana Rajaha mizanuhu wanda ya ce la ilaha illallahu mizanin ta zai ɗauka kai sama ya rinjayi ainihin aikin kirki rinjayi na banza. Na. Wanda kuma ya salace gare ni su zan kasance ne ke to gare shi ranar tashin alƙiyama in ji shugaban musulma rasulullahi. Kaga da abin da muke amfani da su a wannan hadisin da annabi ya faɗa. Ba su ne lazimi ba? istighfari Allah ya baku kyautan istighfari dan gafaran zunuban wanda ya nemi gafaran Allah da zunuban sa Allah gafarta masa bari kuna lazumi na farko na kufar ko bake na go wanda ya haylala in zan ta zai dauka kaje sama ayyukan sa muna na dace kasa za su shafe gaba kida ba shi ne rukunin mu na uku na karshe ba wanda kuma ya tsalace gare ni zan kasance ne cikin shirin alkiyama in ji Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan na da cikin fa'idojin salati ga Annabi shine samun ceton Annabi Muhammadu kan alkiyama rawahu abu dawuda abu dawuda ya rusa na hadisi na'am قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هنا سوى من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأحسن علي من الصلاة daga cikin mafi fitar ranar ku akwai ranar juma'a ko ko ainihin akwai yau ranar juma'a za ka ko yawai samun salati a ranar juma'a din domin salatin kwaran juma'a ana bujiro da ita gare ni yana ana kawo min ita ana nuna min ita ana cewa ne dan gidan wani je kan wani an ce malaika ne mai dauke da sunan halittar Allah gaba daya idan kana salati ga annabi tun kafin ka gama an ce zai yanke salatin a bakin ka sai ce rasulullahi fulan bin fulan min balad kaza yusalli alayka wani dan gidan wani daga gari kaza ya rasulullah yana gaishe ka yana maka salati ya rasulullah nabi alayhi salatu wassalamu sai an sa salatin ya maida maka irin ka sau goma shi mala'ikan da ya kawo salati ya maida sau goma mala'ikun da suke kan kabara na suna masa salati suna duka fukafukan su dubu saba'in kowa ya maka goma goma sannan Allah ta'ala maida maka da goma haka kullum ake na fata mun gane to shi ne mu tu'ridu alayya ko mu'radatan alayya abun bujira ne ma'ana ana bujiro ne ta zuwa gare ni na'am قال يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أردت sai sahabbai suka ce rasulullahi yaya ake bujiro maka da salati mu bayan ka riga ka yi wafati har ma ka zama kaman kaza kaza ba a faɗa mun shugaba a haka amma mai tambayan ya tambaya ne a haƙƙin level ɗinsa a lokacin ko dan a sani kaman kai in ce maka ya za ka yi kasan ana kaza bayan ka yi ka yi wafati har ka zama ƙasa ƙashin ka ya zama ƙasa misali to kamar haka ya faɗa alal misali kama haƙƙin annabawa ai haka ba za ta kasance ba ko amma a sanin su da mutuwa da haka ne sai annabi ya ce a'a bari in gaya maka ba haka da haka ka fahimta to ka sani yanzu ba haka bane bari ka ji yanda mu annabawa ka ji yanda mutum mu take sai annabi ya ce masa وقال sai annabi ya ce masa إن الله عز وجل حرم على العبد أن تأكل رزقا الأنبياء ai mu annabawa Allah ya haramta ƙasa ta ci dukkan mu ko da kumba annabi baya rubuta ko da kumba ƙasa ba ta ci ko da kumban annabi ƙasa ba ta ci in ji maulana rasulullahi wani hadisi amr bin hamd da ibn majah su so na hadisi wani hadisi yana tabbatar maka da rayuwar annabawa gaba ɗayan su a cikin kabarin su suna nan da jikin su da komai na su ba abin da yake ta ko a jikin su tun daga ranar mafatin su har ila yawmul qiyamah haka annabi ya faɗa sannan ba annabawa ne kaɗai ba da waliyai da ainihin shahidai duka suna da wannan martaba da manya-manyan bayan Allah waliyai duka suna da wannan martaba Allah ka sanya mu a cikin su Mm.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم wancan sal hadisin ne ke tabbatarwa wancan hadisi yana tabbatar mu da sahabin cewa lalle salatin da ake ma annabi yana raye yana sane yana ji da jikinsa kuma da ruhinsa na fata muna ganewa da jikinsa da menene da ruhinsa Allah kara wa annabi wasila Allah kara wa kaunar manzo Allah na'am قال رسول الله صلى الله عليه shugaba وسلم sallallahu alaihi wasallam yake cewa من نسي الصلاة عليه فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم wanda ya manta da mun salati hakika ya manta da hanyar aljanna gaba daya ya kuskura hanyar aljanna gidanku a angon bawa sai kana so ka je angon bawa sai ka ba hanyar wasu dodar ba kwana kai ta tafiya ina za ka je angon bawa ka kai rishi ina za ka je angon bawa u kana bura mashin ka wuce rishi ka kai ko ai ka- ka wuce rishi ka je tulu a me ma gaban gaban rishi oh ina yan gari gaban rishi ka kai galau ina za ka je angon bawa u kana burutawa ka wuce galau ka je can maraba maraba me ma magama ina za ka je angon bawa da Allah da ran da za ka je angon bawa me ya faru ka saki hanya idan kana so ka ji angon ba me me menene me- me- ya za a yi sai wani sai ya ce a to yanzu yanda za a yi sai ina ka biyo za ka ce ta nan ne ta bura mashin ne ta bura mashin sai ce to mu koma mu ta ƙara bura mashin din ni kwana ko ba ka za a yi ba Uu, ku ta bururutawa ku sai kun dawo janshin din nan ko ba ka bane sai ta maka to shikenan bu dama sai ka bu- ka ta yace ka ta bururutawa kana zuwa janshin ne sai ka to yanzu ka zo an gomba wani an gwaka ke so an gomba sannan kai sai ka zo an gomba haka ne ko ba ka bane me yasa ka shawo ya wurin zuwa an gomba ka saba hanya ka kuskura hanya to salati ga Maulana Rasulullahi shine express din zuwa aljanna duk wanda bai da salati ga annabi to kwatan kwatan shi kwatan kwatan wanda ya saba hanyar zuwa gombawa ne ba hanyar bauchi naka ba zai taba zuwa a ainihin gomba ba har sai ran da ya kwana ya dawo ya dauki straight way ko ba haka ba haka ba zai taba zuwa aljanna ba sai ran da ya dawo ya dauki straight way ma'ana ya samu hanya ingantatta zuwa ga al- zuwa ga salatin Maulana Rasulullahi sannan ya dauki hanyar aljanna dodar dan Allah muna ganewa da kyau wannan shine abin da ya kamace mu Allah ta'ala ka ba mu ikon tsayawa cek duk wani ganganci da wani sakaci da wani zamiyar kafa wanda zai yi same mu a wannan turba Allah kargaje da shi mu da shi Allah ka dauki rawo kanmu muna masu tabbata da salati a zanabin Maulana Rasulullahi na'am رواه الطبراني Imam Tabarani ya rawaito ga hadisi وقال عليه الصلاة والسلام shugaba alaihi salatu wassalam yana cewa الوكيل من ذكرت ذكره فلم يصلي عليا zumbuli shine ainihin wanda aka ambace ni a gaban shi bai mun salati ba wato zun mun san zumbuli ko Ka- kakan marauta ne ko jigan marauta kaka dai ba jika bane shi ba na autan marauta bane shi shine kakan marauta eh adamu marauta ke shine zumbula suna hausawa to kurewar zumbul wato zumbul kat a zo a rowa shi ne za a kira sunan shugaba rasulullahi bai yi masa salati ba to an kura rowa Allah ta tsare Allah ta tsare sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam la karka samu daga sun marwata zahiran da batin saboda da ka ji an kira sunan annabi wuf kai masa salati shi sa masu sallah masu shu suka ce in ka ji an kira su man sani a zikir muhammadan ko fa salla alaihi fala shi alaihi don da wanda ya ji an kira sunan annabi masa sallah ai a cikin sallah babu komai akan shi shin yana cikin tsaye ne ko yana zaune ne ko yana karatun fatiha ne ko yana karatun bayyana ko yana karatun boye kuma yayi a bayyana ko yayi a boye dada babu komai saboda ne saboda ka girmama ga maulan rasulullahi sakamai da hankali akan salata na ba shanin wata bane na'am imam tirmidhi da bai haƙi suka rawato ga hadisi shugaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkan addu'o'i da zaka yi gaba daya ana makalar da su ana tsaye da su tsakanin sama da ƙasa ba sa zuwa ainihin can wurin Allah ba sa hawawa haske kai salati ga annabi Muhammadu daga lokacin da ka salati ga annabi addu'a ka take wuce wani shine dalilin da za sa an za addu'a kace salati goma hajiya ga manzo Allah salati ita ce tafiyari ita ce kan motan addu'a ta za ta wuce gaba fiu kamar tafiya sai ta haska hanyar sai addu'a ta biyo baya to in kana da wayo sai ka daura kuma addu'a in kai mata driver da salati sai kai mata fasinja tsakiya da salati sai kai mata karan mota da salati haka ake sauraka salati gaba salati tsakiya salati karshe haka to addonka ta je dole sai ka tafi domin salatin ba za ta kai ta bar addu'a tsakiya ba ya man salati a gaba addu'a baya to in addon ta zama ba ta ta girkice ta juya a baya salati za ta kai tsakiya addu'a amma salati ta daura tsakiya ta daura karshe kuma ta ce a gaba ya gama gaba gaba to wannan shine yana da cikin adabul ijaba yana da cikin ladubban karban addu'a ka daure ta ga salati gaba salati tsakiya salati baya haka annabi ce kar ku sanya ni kaman kaman kaman me ake cewa kaman tulun matafi tulun ruwan matafi bai bukata dauko tuli ko lokacin da yaji kishi annabi ce a ku sanya ni farkon addu'an ku da tsakiyar addu'an ku da karshen addu'an ku haka ne yake ta fata muna fahimta ka ji hikimar kin na'am ما مسلم الزروي تون حديثي قال gaba alaihi عليه الصلاة والسلام salatu wassalam yana cewa ومنها أن يسلم عليه إلا وأنت الله به فأردت السلام عليه ba wani mutum wanda zai mun sallama a cikin halitta kaf face sai Allah mai damu da numfashi na na mai da masa da sallama duk wanda ya ce assalamu alayka ya rasulullah yanzu ma yanzu ma Allah ya ji ni fa ya ce wa alayka assalamu ya muhammad awwal saraka sallama nan da kake mu annabi dan kullun na azkar na sarƙe assalamu alayka ya annabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh duk da kama annabi annabi zai mai da maka goma wallahi ba wasa ba saraka duk lokacin da kai sallama ga annabi annabi zai maida maka ko a gida ko a daji ko a zaune ko a ko a ina ne balan sana ka je Madina rawdar annabi Muhammad saraka madaji da sallama ga annabi alaihi salatu wassalam na'am رواه أبو داود Abu Dawud ya rawaito mm.
وفي حديث قوله صلى الله عليه وسلم wannan hadisin yana ƙara tabbatar da hakikanin rayuwar annabawa rayuwa ce tabbatata kaga wannan hadisin yana maka duk anni Allah ya Allah wannan hadisin suna tabbatar maka annabi duk ya san motsin ka da zaman ka da tashin ka da duk ibadun ka akwai ba hadisin da annabi ya ce ainihin hayata khairu lakum wa mata khairu lakum ko rayuwa ta alkhairi ne gare ku haka wafati ne wa alkhairi ne sai sa rasu rasula kamanya sai annabi ya ce ainihin ai bayan na yi wafati shuru da alayya amalukum ana kama aikin ku duka wanda naga alkhairin gode ma Allah ya good wanda kuma naga aka haka nemi gafara a wurin Allah wa gare ku gabaki da saboda wannan hadisan suna gaskata rayuwar Maulana Rasulullah da rayuwar dukkan annabawa a alimul barzakh duk wanda ke karantawa jahili ne murakkabi bai san ma me ake ciki ba shi ya kaddara kawai mutuwa mutuwa ne irin nashi mutuwan jakuna a to annabawa ba mutuwan irin wannan mutuwa suke yi ba su rayuwa ko ko mutu a wurin annaba da bayan Allah salihai canjin daki ne daga falo zuwa uwarɗaka shikenan daga falo ka fita gashi da uwarɗaka ana zuwa alika a falo ai la ai ba shi yana ina to ko wani da tafi uwarɗaka ina cin sa dan uwarɗaka eh to ai shine magana ai sai dan uwar sai wanda ya isa shiga uwarɗaka ko wani ya zo ne maka shiga maka daki falon ma ko ke da izini ko wani balla sana uwarɗaka saka sai wanda ya isa ko a ƴaƴanka sai wanda ya nemi izini kuma aka masa izinin isa shiga wadda kake ko matanka a ka'ida sai sun nemi izini mu shigo in ka ce a ina gyaran mu zai tsaya ko ba ka bane saboda haka manzo Allah ya shiga uwar daka ne yana gani sai ƴan uwar daka za su ci isa shiga shiga shiga su gana da Maulana Rasulullahi to ne bisa rayuwar uwar daka uwarsa wadda na ubanki har zai yana musa uwar dakan Annabi Muhammadu da jahilci murakkabi Allah ka tsare mu da wannan bakin jahilci mm to mu je ni sauri a wani hadisi shugaba alaihi salatu wassalam yana cewa assalamu alayya salata mafi cancantan mutane da ni ran alkiyama ta kasance nawa ran alkiyama wanda suka fi cancanta na zama nawa nawa yan gaban goshina inawa inawa inda annabi yake to wanda suka fi mun salati da yawa a duniya me yasa yake suka fi sallah da yawa ana samun masu sallah da yawa kuma munafikai me yasa bai wanda suka fi azumi ba ana samun masu azumi da yawa daidai wallahu alim me yasa bai wanda suka fi rera karatun qur'ani ba ana samun la ya jawo da imanin taraqiyahu imanin fiye ta magogoran sa annabi ya faɗa duk ibada da ka sani ana iya samun haka wani abu shi ta shubha amma bai yiwa a samu munafiki kuma mai dawoma da salati ga manzo Allah wallahi bala ta wata ba da kan kana neman tantirin mumini gire da mumini tsabtal wul to ka sami mai dawoma akan salati ga Maulana Rasulullahi isa ne gaci aksaruhum alayya salatan wanda suka fi mun salati jewa wanda suka fi yawaitawa to sune yan gaban goshi na ran alkiyama sune suka fi tantanta su zama na wannan zamana ji Maulana Rasulullahi kenan ce tan farko su ya kamata a fara kira a cika makwabta ga annabi su ne gaba gaba yan gidan annabi su ne gaba gaba ga farkon ganin annabi su ne gaba gaba yan fada annabi su ne gaba gaba yan zama a gaban Allah masu share ba annabi fage suna masa irin takawa lafiya din nan mu ne gaba gaba wannan shine Allah ka tabbatar da mu akai mm saboda haka mu dage da salati ga annabi da yawa na'am ma mutum ne jere waito tambaya to menene dalili akan kididdigewa mun ji falalan salati burjik to me yasa muke dai dai mm amsa dalili akan haka wannan shugaba alayhi salatu wassalamu salati gare ku salati na da kuke yi ainihin salatin menene salatin da kuke yi gare ni haske ne gare ku a salatirar alkiyama duk wanda ya musu lati ranar juma'a so tamanin za a gafarta mai zulmarsa har shekara tamanin imamu kuttabi ko imamu darul kuttabi ya rubuta wannan hadisi wannan hadisi yana baka fa'ida guda biyu salati ga annabi gare ka hasken salati ne gare ka san salati duhu ne da shi ga san tsi ga zafi ga ne ga ne ga zanewa fada wa jahannama Allah ka kare to idan kana salati ga annabi zai zama haske ba hasken haske hanya kade ba hasken wucewa kamar walqiya gul gurgurdan karfin hasken gurgurdan da ke wuce da fa'idan hasken kenan muna fahimta da kyau sannan ba na biyu shine ina in kana salati ga annabi ranar juma'a 80 80 Allah zai maka gafarin zunuban shekara 80 80 sai wani sahabi ya Rasulullah idan mutum bai kai 80 ba fa shekara sai ne ce Allah zai yalwata gafaran ga yayayansa da jikokinsa ga baki daya kaji yanda uba ke neman ma yayayansa ainihin zaman lafiya a rayuwa kenan ya dinga yawa ta aiki irin waɗannan domin ƴaƴansa da jikokinsa da zuri'arsa da tattaba kula da da bayan bayansa ko shine wa kana abuhuma salihan suratul kafi gashi nan wa kana abuhuma salihan Allah yana kishin waɗannan marayun guda biyu ya ce mai ya menene wa kana gulamai ya ce mai ne dinnan wannan gulamai ya ce ne nan marayun nan guda biyu kana nan malamai sun ce Allah ya ce wa kana abuhuma salihan baban su musulmin kirki ne an ce ba mahaifinsu bane wasu sun ce kakansu ne na tara ko na goma eh kakansu ne na wurin goma amma saboda mutumin kirki ne Allah yana kishin ƴaƴansa da jikokinsa tun daga kan ƴaƴansa na wancan lokacin har kan waɗannan jikoki na goma Allah yana kishin saboda ubansa ya kirki dan dan ne kai ba za ka kirki dan Allah ya kishin danka da jikanka da jikin jikanka ba dan duniya ta zauna lafiya dan annabi alfahari da kai da zuri'arka in ka zama na banza yanka ka zama na banza fa annabi zai alfahari da kai zai alfahari da yayanka ba zai yi ba Allah ka tsare mu kura ka dage da irin wannan salatu ta 80 adadi ne goma adadi bane ka salatin 80 ya zo ranar juma'a da adadi inji Maulana Rasulullahi to mu je mun samu adadin 80 na da fadin shugaba alayhi salatu wassalamu wanda yake mun salati dari كتب الله تعالى بين عينه براءة من النفاق Na'am Allah ta'ala wa baratu minan nar ko Allah ta'ala zai rubuta tsakanin idaniyarsa tsakanin nan tsakanin a tsakiyar goshinsa Allah zai rubuta haza bari'un minan nifaq wa haza bari'un minan nar Allah zai sa malaiku su rubuta ran dan dan da alƙalamin kudura duk malaikan da ya ganka zai gani haka duk mai idan ciki in ya ganka zai gani alquran akwai waliyan Allah ka shi fayar ko to shine masirin cikin masiro da kulli ke to duk yaro da kulli ya ganka zai gani a rubuce yana ganin dan aljanna ya sai ya ga rubuta haza bari'un minan nari wa haza bari'un minan nifaqi idan ka zo ana labari ana wani manazi ne ta a kul to dai canza ba shi bane saboda kashi ne wali ne ya gani a rubuta goshinka kai ba munafiki bane in kana salati ɗari rak kullun ga annabi Muhammadu Allah zai sa mala'iku su rubuta a goshinka a ce wannan ba shi ba munafunci a duniya sannan ba shi ba shiga wuta a lahira ba shi ba wuta a lahira ba shi ba nifaka a duniya dalla menene mafi girma abin da ya fi danna mutane a wuta a duniya a lahira ba nifaka ba ce munafunci ne ilal munafiqina tazakkala fal minan nar sannan kuma wutar saboda a duniya ba za ka yi munafiki ba bala sana ka shiga wutar aljama a lahira kuma ba kai ba wuta me ke bada wannan daraja me ya bada wannan qualification salati dari kullun ga Maulana Rasulullahi dari ya fito ga bai fito ba ya fito da kaji dalilan da yasa muke ta'adidi dari saboda wannan kaga mai lazimi kullun ya tabbata kan lazimin sa ba wasa ba tsallake ba shallake ba kaza kaza to bare ga munafiki ba ba kuma zai shiga wuta ba in ji annabi Muhammad kuma yana shallake yana tsallake yana kaza kaza to wallahu alam Allah ya kiyaye ba san hukuncin ba kuma to mu je sannan ran alkiyama Allah ta'ala ya tashi tare da shahidai ya ma zama shahidi an ba su ta shahidai ya zama shahidul ma'rifa kenan kasa akwai shahidul ma'araka akwai shahidul ma'rifa shahidul ma'araka shine shahidi wanda muta fagen daga wurin yaki shahidul ma'rifa shine wanda ya mutu da la ilaha illallah ko salati ga Maulana Rasulullahi to ran alkiyama za ta yi shi alayin shahidai ma'arifai ya tashi alayin siddiqai kenan ولكن الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء shi yanzu ya yayi shahidan daga ne su suna layin siddiqai ne ba shahidai ba shahidul ma'rifa shi siddiqi shahidul ma'rifa kuma shahidi ne kadai na fata mun gane bambanci Allah ka sanya mu a cikin su na'am Imam Tabarani rawaito ga hadisi Shugaba alayhi salatu wassalam yana cewa wanda ko ke mun salati kullum guda dubu inji Annabi Muhammadu Annabi ya ce to wallahi ba zai mutu batun daga duniya ya nuna masa mazaunin sa aljanna sai ya ga kujerunsa ya ga gidajensa ya ga ɗakunansa ya ga matayensa ya ga gida ya ga komai na aljanna ana masa lalai barka barka da zuwa da wurin ne suna mai tabi suna mai maraba kafin a ɗauki ranki ma'ana ko san ma'ana nuna mishi lallashi yana tuna dan kila ko ta yar yar yar tafi da akan shi yana jin autan shi auta kara kara ya ce to ai ga ku ya kuyan kan aljanna yana tuna mata ta nuna mai hurin ini yana tura katon gida ta nuna mai zamba da gidan shi da aljanna duk abin da yake tunawa sai a shafe mai tunani dan kare masa da tunanin wani ba duniya ta nuna mishi rashi da aljanna sai an mantar da shi kewan komai na duniya nan ne ji gida ne eh wannan kaza wannan kaza karshe sai a ce to ga ogan kwata kwata ma ga annabi Muhammad bayan gama nuna mishi komai sai shugaba fito da kai sai ka kuyi kuyi ku dauka kuyi kuyi ina mala'ika ina mala'ika daukar ran gayi maza dauka dauka dauka alquran sai dake dake a dauka saboda saboda ya ga abin da kar a yi sai kuma za a canza ayi maza maza a dauka duk ma ya manta da ko baki ne kada ta kana wawa in ka ji wani abu ta ana taro wani kuɗi wani gida wani aya kaza kaza ai kai kane Allah ya kare mu in ka mutu da su da matsala ai in nima ta samu share maka komai in ka je san katina sai a jawo su sai su biyo ka shikenan saboda haka Allah kai mana irin wannan baiwa mu ga mazaunan mu aljanna mu ga shugaba kwata kwata ya zo ya mana lale da ita wa lafiya kafar ma Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan to kaga anan mun samu adadin 80 mun samu adadin 100 mun samu adadin 1000 ko akwai hadisi 500 akwai hadisi 200 na ranar juma akwai hadisi 500 wanda annabi yake cewa man salla alayya fil yawm 500 marra lam yabtakir abadan annabi yake duk wanda ke mun salati 500 kullum to har abada ba zai kukan talauci ba ba zai kukan babu ba in ka je na kukan babu to da gangan ne gata ne shababan ƙarya yake alquran eh bai san ma'anar me ya talaucin ba in ka jana kukan babu in har kana salati dari bir kullun da annabi kuma kana kukan babu to baka san ma'anar babu ba tsananin ni'ima ne maka yawa da kuma hangen sa alhaji wani da alhaji wani shi sa kamanta da naka dan kayan kila baka taba kwana babu ba baka taba kwana ba sutura ba baka taba kwana ba abinci ba baka taba kwana ba ci ba sha ba wanda bai taba kwana ba ci ba sha ba shine zai kukan babu kai tunanin ka kuɗi shine hirimi nan dubu ɗari a banki nan dubu ɗari a banka ne nan dubu ɗari a cinya nan miliyan kaza a kaza kaza nan kaza shine tunanin ka kuɗi ba haka bane kana ka samu na cin yau da shan yau da lafiyarka da iyalanka da kowa kayi kuɗi dan uwa an gama kuɗi a rayuwar ran da kake raye shine rananka gobe ba za ka bane ba ka daga nan su zaka ce zaka ka takaita tunaninka kan dogon buye ya mamaye imanin ka yi wufsi imanin ka a cika kuma ba daidai ba Allah ka kare malaman kan manzo Allah saboda dama kowane fasali mun ce hadisai goma goma ne shi yasa bamu kawo waɗannan hadisan sun karu na adadi ba saboda iya goma sun cika iya wannan mai dana Allah ka ba mu ikon tafata da yau ta salati ga Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a gurguje saboda fa da yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga wasu kadan daga cikin fa'idojin salati dan kar mu wuce wajen nan kila muka wuce kuma kila ko ba za mu waiwayo ba da farko akwai munajatu rabbil izzati ko kuma munajatu rabbil alamin idan kana salati ga annabi to kana munajati da Allah madaukakin sarki ne mana kana gani da Allah ne saboda lokacin da Allahumma salli ala kaza Allah zai karbo maganar yayi dama yana yi daidai yana buwa kuma zai kada dan kai ba sai a maida maka da daraja abin da kace ayi din saboda makamin Annabi Muhammad bayan yi musharakatar malaikatul kiram bi salatu alaihi kai musharaka tare da malaikun salati ga Annabi saboda inna Allah malaikatu salluna ala nabi malaiku a daidai wani lokacin suna yi ba su taba wurin wani sakan ko minti ba sannan ainihin baya ga wannan sannan za ta za ka kasance da haka fi zumatul mu'mini ka shiga cikin zugan mu'minin Allah gaba daya wanda Allah ta'ala ya ce musu ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi to dan ka dawo akan salatin kullun ka shiga cikin zugan mu'mini na kullun in kuma kana yi na dani yau ka dana gobe baka yi ba jibi ka dana gobe baka yi ba to kwatan kwatin ka kwatan kwatin mai dani da gini yau ka dana i ka sha dadi gobe ka soka to da kayo ka shiga zo mu ne i ka dana salati i shi gane ku zo gana nan ku zo gana nan a sauke ka eh wala daga lokacin da kamar ku zo gana nan to wannan shine bambancin dan dariƙa ku hakuri wannan shine bambancin shine bambancin dan dariƙa shine niyatul mu'min ablagu min amalihi shi da garin da kai bi dariƙa zai kullum ba zai dana ba da garin ya shiga jirgin mu'mine har abada har ma an kai shi wurin tuntuni ka san dalili wannan niyyar na kullun zai shine darajar da ya ban masa shi wanda bai karbi dari ba shi kuma na wanda bai karbi dari ba shi sai ran da yayi ne ya dana jirgi ran da ran da lokacin da ya bari ya zauka shi kuma na dariƙa duk sakar din duniya yana cin wannan zugan saboda niyyatul mu'mina khairan ko ablagu min amali da Allah mun gane bambanci da kuma ainihin abul a'mal ila Allah adawamuha wa in qalla wannan daraja guda biyu su ne suka ba ma dan dariƙa wancan daraja na dawwama a sahun mu'minai Allah ka tabbatar da mu akai farman mulana rasulullah sallallahu alaihi wasallam na karshe da sima'in nabi wa salatika alaihi ko salatika alaihi jin annabi je jin burke ka kana masa salati ai in salati da zai da komai sai wannan to wannan sai aika aika salati annabi ji ka kana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih ma gulika lajana wal khatim nasir kana nasir hadi bil hajjana والهادي لا كان ينا ولا عليه حق قدره haka ba kullum za ku sai da Maulana Rasulullah ba Annabi ya tafi wanda ke masallaci ko daga yana ne yana jin zaman sallah alai na iya sami'tu man sallah alai inda qabri ra'aytu wanda masallaci din ne yake ina jin sa wanda yazo gaban kabri na yi salati ko sallama ne bace ina ganin sa ina jin sa kuma sarka ko wannan ne kadai darajar salati to wannan kadai ya tantance ai salati a dawo mai salati ga Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai rabbi salati wa salamun nabi alaik sai annabi mai da maka da salati ko mai da maka da sallama daga lokacin da kai man salla alaihi sallaitu alaihi akwai wannan hadisi duk wanda ya mun salati zan mai da masa wanda ya mun sallama zan mai da masa inna imaman ahadin sallimu alaihi illa wa rabbillahu ruhi fa rabbis salam alaihi duk wanda ya mun salati Allah zai da mu da numfashi na kore na mai da masa da sallama kenan idan ko kai ne kace assalamu malaiku su dinga ce maka assalamu alayka ya wani amin sallah tabbata gare ka ya wani dan Allah wannan addu'a ne ko ba addu'a bane idan kullum malaiku suna maka addu'a amince da bude gare ka da Allah addu'an Allah zai karba ko bai karba ba ba sa sako fa to ina ga harshen Annabi Muhammad yace assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shi kuma yace wa alayka assalam ya muhammad awwal wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kullum kamar annabi salatu goma annabi ya maida masa salatu dari kuma na alƙiyama ka tashi annabi ce bai san ka ba bayan kullum yana jin sunan ka zo ɗari ɗari safiya dai ma ɗari biyu biyu da ƙari da wajuba da kaza kaza kullum sama da ɗari uku kullum annabi yana jin ka ya san ka ya san uwarka ya san ubanka ya san angonku ya san garinku ya san kakanka ya san yayanka ya san kowa naka kuma a je lahira ko kuma ka kasance daga cikin wai masu laluban ina annabi yake zai yiwu mustahil na rika da Allah mustahil sarkamin salati dan gidan annabi ne shi shi ahlul bait ruhaniyati ne shi ne salatu ahlul baiti ne na ruhi kullum annabi ya san shi kullum annabi yana jin shi kullum annabi yana ganin shi sarka hida mazara ya daka tashi aljama ba ta mai sarka mu alhamdulillah wa ma bi namdar duka ban cika son yawan fadan kaza ka aje ina bi da kan murya ko amma to dari kasu yan nan gidan eh su yan gidan manzo Allah ne kullum ba wani bukatan butanan ne in kaga an samu aka ce to turbin ka kamanta shi kana mantawa da tarbi kace amanta da kai Allah ka tsare mu kuma ka ba tallaken tarbi ba mantuwan tarbi ka kula Allah ka ba ni kon kulawa da farman maulan rasulullahi na bakwai wujudu shafa'ati ainihi yawmul qiyamah samun ceton annabi ran tashi alqiyama gare ka yana daga cikin fawaidi fa'idoji masu karfi shine samun ceton annabi alaihi salatu wassalam mun faɗa hadisin a kan ko sai ghufran al-azrubi wa shafa'a wa wasfa al-qalb gafar zurbai gaba daya da kuma samun ƙarfin zuciya ba abin da ke samun da ƙarfin zuciya yanzu yanzu kamar salati ga Maulana Rasulullahi sannan ba abin da ke wanke zunubi kamar kamar kamar kamar wuta ya kashe kamar ruwa ya kashe wuta kamar salati ga Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saka kamata mai da hankali yan uwa ga salati ga Nabi Maulana Muhammad Rasulullahi sai na tara wujudul muhabbati sadiqa li Rasulillahi samun soyayya tabbatatta ta gaskiya tantantatta na annabi alaihi salatu wasallam ba ta ƙarya ba ta da'awa ba ka sa akwai soyayya ta da'awa ni masoyan annabi ne mu masoyan annabi ne mu muna son annabi amma a fatar baka amma samu soyayya sadiqa tabbatatta ta gaskiya to sai na salati ga Maulana Muhammad Rasulullahi shi da kai Allah ta'ala ke masa baiwa da samun salati ai da samun soyayya tabbatatta ta gaskiya sai ainihin ibtitahil arzaq ko abwabur rizqi wa taysir buɗe kofofin arziki da buɗe kofofin sauƙaƙe hanyoyin rayuwa duk mai salati ga annabi kullum mun faɗa ɗari biyar ɗin nan to ba zai kukan babu ba ba zai kukan kuncin rayuwa ba Allah ya sauƙaƙe masa komai na shi na rayuwarsa saboda ne saboda jawo kofar arzikin Allah shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai qada'il hawa'i min gairi da'wa ai ko min gairi sa'ula sai biyan bukata ba tare da karuka ba in dai salati shagaltar da kai to Allah ne ta maka ba tare da kace Allah in goba zuci Allah ba ni ba zuciyarka na karsa kaza kawai karsa wadati Allah dai ce ku bashi an bar shi ke ba sai ka ta godo Allah kaza Allah ya matan nan Allah buduru wannan Allah kalle Allah saule al'a na kada jin kawo saura a ranka shikenan saura ta lauma ta shikenan an daura an wuce na fata mun gane ka san yan samari ji an gari ko akwai kan ayyau to shikenan wani yana neman na shikenan Allah ya zai saura ka karka sarati mazala ke bada aure shike bada mata sunnar sace to da haka in yan makala maka shi kenan an wuce ba za ka sha wahala sai sa'adatu daraini wa ridallah samu arzikin duniya da lahira da kuma samu yardan Allah ta azu maka fadi Allah zai yi ka muyi muka muwafaka da dawoma akan salatin annabi sai ya rubuta a littafin da cewa kai sa'idi ne duniya da lahira sannan ake baka sarbishi wuta wallahi in har kaga ka karba kuma ka dawoma akai to ana maka albishirin sa'ada fi duniya wal akhirah maka ka karba ka sake ka karba ka sake to ana jin tsoron faruwan aka san haka Allah ta karima alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi haka wannan shine kaman kadan daga cikin fa'idoji guda goma sha biyu daga cikin fa'idojin salati ga shugaba alaihi salatu wassalam sura ka ba za mu tsawaita ba Allah ka ba mu ikon dawoma kan salati ga Maulana Muhammad Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih ma وغلب والقاتل ما ربنا سلام لك ولا إلى سلامك المستقيم ولا آله قبري النار العظيم سبحان ربك رب العزة